عن عائشة رضي الله عنها قالت أعدلتمونا بالكلب والحمار لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتوسط السرير فيسلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke na gadan kaya a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar yau muna 26 26 ga watan Zulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda kuma ya zo daidai da 24 ga watan biyar miladiya ta 2025 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-sheikh al-allama abu al-abbas ahmad ibn abd al-latif az-zabidi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na 252 a cikin wato wannan littafi mai albarka wanda a karatun da ko ce a makon da ya wuce muka fara karatu a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda yake cewa an Aisha to an Aisha radiyallahu anha qalat a'daltumuna bil kalbi wal himar laqad ra'aytuni laqad ra'aytuni muttaji'atan 'ala as-sarir فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيسلي فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي دقى عائشة رضي الله تعالى عنها تكي توا أعدلتمونا بالكلب والحمار شم كن ديدي تامني دكري دجاكي لقد رأيتني حقيقة أنا غني مضطجعة على السرير كنت أكن فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير سي النبي صلى الله عليه وسلم يزو يسعي ديدي تكير وننقد فيسلي سي يسلى فأكره أن أسنحه سي إن قبيداتي إميكي قبن سبا فأنسل من قبل رجلي السرير سي إن جن جكينا إن زال جكينا توجه جن قفافوهم gadan hatta an sallamin lihafi har in zara jikina daga mayafina wani hadisi kamar da muka fara bayaninsa a satin da ya gabata a gaban aisha radiyallahu ta'ala anha an ce da ita abinda yake yanke sallah yayin da ya gitta ta gaban mai sallah shine almar'atu والحمار والكلب الأسود da mace da jaki da bakin kare yayin da ta ji wannan sai take cewa adaltumuna bil himari bil kalbi wal himar yanzu kwa daidaita mu da kare ku daidaita mu da jaki wato tana nufin su mata a daidaita hukuncin su da hukuncin kare da hukuncin jaki yayin da ya wuce ta gaban mai sallah a ce sallah ta ɓaci don ɗaya daga cikin waɗannan don mu mata mun wuce ta gaban mai sallah to shi ne sai take ba da hujjar da take ganin cewa wannan hukuncin an shafe shi saboda kuwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah a lokacin da take kwance a gabansa yana zuwa tana kan gado shi kuma sai ya zo tsaya daidai tsakiyar gadon sai ya yi sallah ta dare a wannan lokacin to sai take ganin cewa inda a ce mace idan ta wuce ta gaban masallaci sallarsa ta ɓace to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yi sallah ya sa ta gaba ba sai ta yi hujja da wannan don ta nuna cewa wannan hukuncin da kuke hikaitowa kamar an shafe shi ba a aiki da shi wannan shi ne hadisin da muke karatu a kansa wanda a wancan karatun mun fara matar faɗar ra'ayin yawancin malamai game da hadisin da ya ci karo da ko kuma hadisin da aisha radiyallahu ta'ala anha take wa martani hadisin abu zar al-ghifari wanda abdullahi bin samit ya ruwaito daga wajensa yana cikin sayo yana cikin sayo muslim yana cikin duka kutubus sunan rawahul jama'a illa al-bukhari duk malaman hadisan nan guda shida sun ruwaito shi in banda bukhari shine kadai bai ruwaito hadisin abu zar ba hadisin abu zar annabi yana cewa yaqta'u salatar rajul idza lam yakun bayna yadayhi qidu akhiratir rahli idan mutum yana sallah bai sanya kwatankwacin sandar abin nan sirdin sirdi ba a gabansa yaqta'u salatahu al-himar wal kalb wal aswad wal kalb al aswad wal mar'a da jaki da bakin kare da mace idan suka gitta ta gabansa za su yanke masa sallah sai abu zar ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ma balul aswad min al ahmar min al asfar min al abyad menene labarin ko menene bambanci tsakanin karen da yake baki da wanda yake ja da wanda yake fatsi fatsi da wanda yake fari me bambancin su wato har aka ware shi bakin kare ya zanto hukuncin sa daban sai manzo Allah ce yabna akhi ya dan dan uwana afwan sai shi Abdullahi bin Sabit yake tambayar Abu Zar me bambancin su da aka bambance sai Annabi sai Abu Zar yake cewa yabna akhi sa'altu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kama sa'altani ni ma nayi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tambaya kamar yadda kai mun nace menene bambanci tsakanin bakin kare da wanda ba baki ba ya zama shi bakin kare hukuncinsa idan ya wuce ta gaban masallaci sallarsa ta yanke sai ya ce alkalmul aswadu shaitan bakin kare shaidan ne wani hadisi kamar yadda muka ce ashabu sunan sun ruwaito shi da imam muslim da imam ahmad da tsayalisi da darimi da ibn khuzaima da ibn hibban da malamai da dama da surato wannan hadisi to jumhur da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan hadisin an shafe shi nasikh ne mansukh ne suna cewa wannan hadisi hadisin Aisha shine a gaba kuma hadisin Aisha yana nuna cewa dan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa sun gitta ta gaban sallar mutum sallar mutum ba za ta lalace ba sun kafa hujja har ila yau da hadisin da ibn majah ya rawaito daga ummi salama take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah wata rana a ɗakin ta sai ɗanta abdullahi tana da abdullahi ko kuma umar yadda mai ruwaya yake ta wato shakka abdullahi ko umar akwai abdullahi ibn abi salama akwai umar ibn abi salama ɗaya daga cikin 'ya'yan da nata biyu maza sai zo ya wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala bi yadihi ya zo wucewa sai annabi ya daga hannunsa irin ya dakatar da shi faraja sai shi ya koma bai wuce ba fa barrat zainab bintu abi salama sai ita kuma zainab ir abu salama ita ma ta zo za ta wuce fa qala bi yadihi hakaza sai annabi ya daga hannunsa don ya dakatar da ita fa madat amma sai ta wuce bata tsaya ba فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب يعني عند النبي صلى الله عليه وسلم يقام صلى سيجي سوما تاسم كلين جاي واتو دوهلا ace su an dakatar da su akan abu sun tsaya yanzu ga namiji shi an dakatar da shi ya tsaya amma ita yarinyar sai da ta wuce to sun yi hujja da wannan cewa gashi wannan yarinya ta wuce ta gaba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai sake sallarsa ba ko ya yanke sallarsa ya fara wata wannan hadisi yana cikin sunan ibn maja sai dai kuma hadisi ne mai rauni hadisi ne ta fuskar isnadinsa yana da rauni a cikin isnadinsa akwai qais baban muhammad ibn qais muhammad ibn qais shi ya rawaito hadisin muhammad ibn qais an abihi aw an ummihi akwai shakka daga babansa ko daga mamarsa to in ma daga babansa ne babansa majhul ne in ma daga mamarsa ne mamarsa majhula ce sauraka kowanne ne daga cikin su ma dai majhul ne ba a san shi ba sauraka wannan ya zanto illa ga isnadin hadisin hadisin ya zama mai rauni wasu kuma suka ce wannan hadisin ba zai zama hujja ba saboda wataƙila akwai bambanci tsakanin yarinya ƙarama da kuma matar da take mace sosai wacce ta kai zunzalin mace saboda yarinya ƙarama ba ta balaga ba amma babban mace wacce ta riga ta fara al'ada wannan ta balaga shi yasa a wasu ruwayoyin ya zo da ƙaidin cewa macen da take al'ada alha'idu almar'atul ha'id almar'atul ha'id ana nufin albaligha wacce ta balaga ba ana nufin wacce take tsaka da haila ba tunda wacce take tsaka da haila ya za a iya bambance ta dan ta zo ta wuce a gane cewa tana al'ada ko ba ta al'ada bare a san hukuncin sallar wanda ta wuce ta gaban sa saboda haka suka ce al-ha'iz ana nan ana nufin matar da ta balaga wato ta zama mun ta kai munzalin mace ta fara al'ada to wasu na bambancewa tsakanin karamar mace aljariya allati lam tablugh lam tahid da kuma wacce take ta fara al'ada ce in karama ce kamar yadda yake a wannan hadisin to ba za ta zama ta yi tasiri ba shi yasa suke cewa as-saghira la tusamma imra'atan hatta tablugh ba za kira saghira karamar yarinya imra'a ba suna fadar cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha an ji ta tana cewa idza balagatil jariyatu tis'a sinin fa hiya imra'a idan yarinya ta kai shekara tara to ta zama cikakkiyar mace almawardi ya kawo a cikin tafsirinsa nukat wal uyun ya kawo sabanin malamai wajen lissafa karamar yarinya a cikin nisa za a ce mata ita ma za a sa ta cikin nisa ko ba ta shiga ba alayyi halin suna cewa wannan hadisin ko da ya inganta ana iya cewa bamban akwai bambanci tsakanin yarinya karama da kuma can da take munzalin mace a dunkule idan muka dubi ra'ayin yawancin malamai waɗanda suke cewa wucewar waɗannan abubuwa uku gaban mai sallah ba za ta ɓata masa sallarsa ba ba za su ɓata masa sallarsa ba a to ya suka yi da hadisan da suka zo na cewa yadda usalatar rajul akwai hadisin abu zar akwai hadisin abdullahi dan abbas za mu ambace su nan gaba akwai hadisin abu huraira akwai hadisin abdullahi bin mughaffal waɗannan dukkan su sun ruwaito hadisai waɗannan duka hadisan da suka inganta ne dukkan su sun ruwaito hadisai cewa waɗannan abubuwa uku in ɗaya daga cikin su ya wuce ta gaban masallaci sallarsa ta yanki amfani da kalmar qat'u yaqta'u salatar rajul to ya za su yi da waɗannan hadisai guda hudu ba hadisin Abu Zar kadai ba akwai wasu da suka ruwaito kwatankwacin irin hadisansa to suna da hanyoyi daban-daban wajen yadda suka mu'amalanci waɗannan hadisai akwai hanya ta farko shine al-maslakul awwal hanya ta farko hanyar cewa hadisan da suka zo da waɗannan abubuwa guda uku ba su inganta ba wato kamar suka yi magana akan ingancin hadisa duk da cewa ban ga wani daga cikin malamai wanda ya raunana duka waɗannan hadisan ba illa iyaka ibnu rajab ya hikaito cewa mazhabar bukhari shine raunana waɗannan hadisai shi yasa bai fitar da ko ɗaya daga cikin su a cikin littafin sa sahih ba duk da cewa ya kawo mas'alar a cikin littafin sa sahih amma bai fitar da ɗaya daga cikin waɗannan waɗannan hadisan ba saboda haka shi yake ganin kamar a wajensa ba su cika sharaɗin Imam Bukhari ba shi yasa bai fitar da su ba to amma abinda zai zama mar raddi ga wannan magana ta ibn rajab shine a kasancewar imam al-bukhari bai fitar da ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ba baya nuna cewa bai ba su inganta a wajensa ba na farko dai ba a samu ba a cikin wani da ɗaya daga cikin littattafansa inda ya yi magana ko ya yi suka akan wannan akan ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ba a samu inda ya raunana ɗaya daga cikin waɗannan hadisai ba abinda kawai aka ambata shine bai yi hujja da Abdullahi ibn Samit wanda shi ya rawaito hadisin daga Abu Dhar Abdullahi ibn Samit yace bai yi hujja da shi ba a cikin littafinsa to kasancewar bai kawo shi a cikin littafinsa sahih ba wannan baya nuna cewa yana sukar ruwaya sani tunda yayi tarjamarsa a cikin at-tarikh al-awsat amma bai kawo wani abu na suka akan sa bai soke shi ba bai yabe shi ba amma ya ambace shi inda yana da wata magana a kansa da ya yi a kansa ila iyaka ne kawai bai fitar da hadisinsa ba kamar da imam muslim ya fitar da hadisinsa albayhaqi yana cewa wa a'rada muhammad ibn isma'il an al-ihtijaj bi riwayat abdullah ibn samit wa ihtajja biha ghayruhu min al-huffaz wato albayhaqi yana fadar cewa imam al-bukhari ya kawar da kai daga kafa hujja da ruwayar Abdullahi bin Samit wanda ya ruwaito hadisi daga Abu Dharr ce ya kawar da kai daga kafa hujja da ruwayarsa amma wasu daga cikin manyan malamai sun yi hujja da shi kasancewar Imam Bukhari bai fitar da hadisin wani thika wani amintacce a cikin littafinsa ba wannan baya nuna cewa Imam Bukhari yana sukansa saboda Imam Bukhari bai shartanta cewa duk wani hadisi sahihi sai ya ruwaito shi a littafinsa ba ballantana idan ba a gar wayarwar mutum a cikin littafinsa ba a ce a gurinsa ba sika ba ne idan ya zanto ruwayoyi ma bai sharɗanta ya isti'abi ba to ina ga sika su kansu mazajen saboda haka ba sharaɗi ba ne don ruwaya ba ta zo cikin sayar bukhari ba a raunana ta ba sharaɗi ba ne don wani mutum mai ruwaya ba ya da hadisi a cikin sayar bukhari a raunana shi imamu shafi'i bai da hadisi ko ɗaya a cikin sayar bukhari wani yana nufin cewa imamu shafi'i za'ifi ne da cewa ya ya ya ya ya abin nan dinsa amma bai bai da ruwaya ko ɗaya a cikin cikin sahih bukhari kuma suna nan ire-iren su da yawa waɗanda imam bukhari bai ruwaito hadisan su ba saboda haka maganar cewa imam bukhari yana ganin raunin waɗannan hadisai shi yasa bai kawo su a cikin littafin sa ba magana ce mai rauni kuma galibi wasu sukan karkata zuwa ga irin wannan idan ya zanto ba su da ansa da za su iya bayarwa dangane da wasu hadisai da suka ci karo da ra'ayinsu sai ce bukhari da muslim ba su roito su ba wannan ba sharadi bane bukhari da muslim dukkanin su ba wanda ya shartanta cewa sai ya tattara dukkan hadisi imam bukhari shi da kansa yana cewa ya haddace hadisi 100 sahihai ya haddace 200 wanda ba sahihai ba yace 100 yana nufin hadda hadisai mawqufai hadda bagaggarin sahabbai hadda fatoyinsu da sauransu duk sai ka kira su hadisi wani hadisi guda ɗaya kuma zai zama yana da hanya sama da goma ashirin amma duk zai musu lissafin hadisai ne da yawa saboda isnadinsu saboda haka ba wai yana nufin dubu ɗari ba ka tattara hadisan duniya gaba ɗaya ba su kai dubu ɗari ba ba su kai dubu ɗari ba ko za su kai saboda haka yana nufin hanyoyin hadisan duka hadisi ɗaya za a same shi yana da hanya talatin arba'in to wani za su lissafa shi kamar hadisi arba'in haka nan hadisi zai iya zuwa ba maganar annabi bane maganar sahabi ne ko fatawar sahabi duk suna kiransa suna kiransa hadisi to saboda haka kaga ashe ba ba duka sahihai ya ambata ba yana cewa ya fitar da hadisai sahihai a cikin littafinsa amma waɗanda ya bari sahihai su suka fi yawa ya fitar da sahihai amma abin da ya bari waɗanda suke sahihai bai fitar da su ba yace su suka fi yawa wanda yana nuna maka cewa lam yashtarit al-istiyab to haka nan shi ma muslim bai sharɗanta cewa duka hadisi sahihi sai ya kawo shi a littafin sa ba don haka dan ba a ga hadisi a cikin littafin sa ba a ɗauka ba ingantacce ba ne to saboda haka maslak hanya ta biyu kuma ita ce hanyar waɗanda suka yi da'awar nasakh suka ce hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha da hadisin abdullahi dan abbas wanda muka karanta a baya can a cikin wannan babin sutura kitabu sala mun karanta hadisin abdullahi dan abbas da ya ce ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah amina ila ghairi sutra ko ila ghairi jidar afwan yusalli ila ghairi jidar ya wuce ta tsakanin sahu akan jakarsa ya wuce ta tsakanin sahu akan jakarsa mun karanta wannan hadisi kuma mun dade muna ta bayani akan sa to sun ce wannan hadisin ya nuna cewa dan an wuce ta gaban mai sallah da jaki ko jaka har wannan sallar sa bata yi kuma tun daga Abu abin nan ga Abdullahi dan ga Abdullahi dan Abbas ya wuce ta gaban sahu kuma annabi bai masa inkari ba annabi bai masa fada ba cewa ya zaka wuce ta gaban masallata da jakarka ta tsakiyar sahu kuma su ma sahabbai ba wanda ya magana kuma ba a ce su tashi su sake sallar su ba ce to wannan ya nuna cewa hadisin Abdullahi dan Abbas ya shafe wancan hadisin na Abu Dharr sannan hadisin Aisha ita kuma ita kuma ya shafe maganar maganar mace dan hadisin Abdullahi dan Abbas ya shafe maganar jaki to wannan kuma ya shafe maganar mace to sai zanto abin da ya saura al-kalbul aswad bakin kare kawai shine bai samu wanda ya taimaka masa ba ibnu abdul bar a cikin littafin sa at-tamhid jaladi na 21 shafi 168 yana cewa al-atharu al-marfu'atu fi hadha al-bab kulluha sihahun min jihati an-naql yace duk hadisan da aka ruwaito akan wannan mas'ala dukkan su ingantattu ne ce dukkansu ta fuskar nakali ta fuskar riwaya dukkansu ingantattu ne ghaira anna hadith abi zar wa ghairihi fil mar'ati wal himar wal kalb mansukh wa mu'arad sai dai hadisin abu zar da waninsa sune hadisan da muka ambata na abi huraira da abdullahi ibn abbas abdullahi ibn mughaffal wanda suke magana akan hukuncin mace da jaki da kare idan su muci ta gaban masallaci ce mansukhun wa mu'arad waɗannan hadisai ne da aka shafe hukuncinsu kuma wasu suka yi karo da su fama famimma aradahu aw nasakhahu inda aktharul ulama'i hadithu Aisha tace daga abin da ya shafe waɗancan hadisai akwai hadisin Aisha a wajen malamai wannan shine abin da Ibn Abdul Barr yake faɗa al-Iraqi a cikin Darh at-Tasrib mujalladi na biyu shafi 417 yake cewa maganar da ibn abdulbar din nan yayi a fili take wato a sarari take kowa zai fahimce ta domin annas wa in kana la yusaru al ilayhi illa inda adam illa inda ma'rifati tarikh ba a cewa hadisi kaza ya shafe hadisi kaza sai an san wanne ne aka fara faɗa sannan wanne ne ya biyo baya na ƙarshe shi yake shahara na farko ba na farko ne yake shahara na ƙarshe ba to in ba a san wanne ne aka fara yi ba a cikin hadisan biyu to ba a cewa akwai nasir da mansub a tsakaninsu yace to duk da haka duk da haka fa inna na'lamu anna azwajahu mun san cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam khususan aisha musamman ma aisha ma hakainahu anhu mimma yatakarraru fi kulli layla abinda suka bada labari wanda koyaushe yana ta maimaituwa huwa nasikhu shine zai zama mai shafewar ba shi aka shafe ba ala taqdiri adam imkanin jami amma wannan idan mun kaddara cewa ba za mu iya hada hadisan duka mu aiki da su ba li'annahu law hadatha shay'un suka yace da akwai wani abu da ya faru sabu la alimna bihi da sun san da shi saboda haka suna ganin cewa hadisin Aisha zahirin sa yadullu ala istimrarin nabi sallallahu alaihi wasallama ala hadhihi alhala yana da cewa annabi ya ci gaba da yin sallah Aisha tana kwance a gabansa ba wani lokaci bane yayi daga baya aka canza hukuncin saboda haka ya ci gaba da yi ne har zuwa ƙarshen rayuwarsa dan da ya daina suka ce da ta bada labari da ya daina sa ta gaba in zai yi sallah ya yi sallar sa da daddare to da sai ta bada labarin cewa da yana yi ya daina amma tunda bata bada labari ba sannan ma hujja take da aikinsa ya nuna cewa akan wannan aikin har ya bar duniya tunda inda ba akan shi ya bar duniya ba za ta yi hujja da shi ba inda ta san akasin sa to amma Imam Shafi'i da Imam Ahmad sun soki wannan hanyar hanyar cewa hadisin Abu Zar da sauran hadisai an shafe su sun soki wannan hanyar saboda ba za ka ce wani hadisi ya shafe wani ba na farko dai sai idan ba za ka iya haɗa tsakanin su kai aiki da su duka ba kuma sannan sai in ka san tarihin sanda aka faɗi wannan da kuma sanda aka faɗi wannan amma in babu wannan baya dacewa ka soki abin nan saboda haka wannan maslak yana da rauni domin yana buƙatar a san yaushe ne hadisin Abdullahi dan Abbas da hadisin Ibn Aisha shin dukan su sai daga baya suka faru waɗancan hadisai na farna su Abu Zar na na Abdullahi bin Mughaffal da na Abu Huraira dukkaninsu daga farko farko aka yi aka yi hukuncin daga baya aka canza suka ce wannan ibnu ibnu daqiq al-idi yake cewa wannan kace za a tsaya a bincike abin ne mai wahalar gaske yace wa fi zalika usr inda al-mubalaghati fi at-tahqiq inji ibnu ibnu daqiq al-idi yace in kace sai ka binciko wanne ne ya riga wani ce to wahala kawai zaka sha ba zaka iya ba haka nan as-sana'ani a cikin kitabinsa al-udda ala sharh al-umda na ibnu daqiq al-idi yake cewa babu wani dalili da yake nuna cewa hadisan hadisin Aisha shine na ƙarshe hadisan waɗancan sahabbai daga farko ya kasance yace wannan shi zai sa ka fahimci raunin waɗanda suka tafi akan hanyar cewa hadisan hadisin Aisha ya shafe waɗancan hadisai cewa ya shafe waɗancan hadisai ra'ayin Tahawi ne a cikin Sharh Ma'anil Athar shi ma ya tafi akan wannan saboda haka suka ce wannan bai yi ba Imam Shafi'i yayi inkarin wannan haka ne Imam Ahmad ibn Hanbal shi ma ya inkarin shi ma ya inkarin haka ibnu rajab yana cewa imamu ahmad ibn hanbal kana shadid alwara'i fi da'war nasakh yana da tsantseni kwarai da gaske akan wanda zai zo ya duba wani hadisi ya ce wani hadisi ya shafa wani hadisi domin babin nasakh yana buƙatar sanin tarihi sannan sai idan ba za ka iya haɗa hadisai duka kai aiki da su ba sannan ne kake tafiya akan nasakh shi ma in ka san tarihi amma aljamu aula min at-tarjih fadlan ad-da'wa an-nasakh ka hada hadisai kai aiki da su gaba daya kowanne ka faɗi bugiran sa da mahallin sa yafi akan ka doki ɗaya da ɗaya ko ka ce ɗaya ya shafa ɗaya saboda haka Imam Ahmad yake da tsantseni kware da gaske da wahala ya ce wannan hadisi ya shafa wannan sai in yana da yaqini yana da tabbaci saboda haka za ka ga da yawa daga cikin hadisai in suka yi ta'arud aka samu a zahirinsu ba za su haɗu ba to za a ga cewa imam ahmad bai cika saurin ya ce hadisi kaza ya shafa kaza ba sai dai ya dubi isnadin kowanne daga cikinsu sai ya rinjayar da wanda isnadin sai fi ƙarfi wanda isnadin sai fi ƙarfi sai ya rinjayar da shi akan wanda yake ƙasa da shi saboda haka akhadha bi hadisi aisha wa hadith ibn abbas fi al-himar فبقي الكلب الأسود من غير معارض za a ce waɗannan hadisai guda biyu da hadisai ibn abbas hadisin aisha dukkansu suna cikin sahihai amma sauran ba su cikin sahihai waɗancan ta fuskar ƙarfi hadisin da yake cikin muttafaqun alai shine a'la shine a gaba akan hadisin da yake bai kai shi ba to wannan duka idan an ce ma hadisan sun ci karo ballantana ma a gurin su malaman da suka ɗauki hadisi ta ba wani karo ana maganar wucewa ta gaban mai sallah wannan kuma kwanci take ba wucewa ta yi ba saboda akwai bambanci tsakanin wanda ya wuce da kuma wanda yake kwanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar wucewa ne ba ya yi maganar tsayawa ko kwantawa ba ko zama saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam nassa alal murur don haka wannan murur din shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa hukuncin amma ba zama ba ba kwanciya ba hadisin Aisha a kwance take ba a zaune take ba ba a ba a tafiye take ba ba tafiya take yi ba a ta wuce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tun asali ma babu wani cin karo a tsakanin hadisan guda biyu kowanne da mahallinsa da yau ana magana ne akan shin za a yi sitira da mace ko ba za a yi sitira da mace ba matsalar da muka yi magana akan ta wancan satin to da sai a kawo hadisin Aisha saboda a ta sa ta ya sa ta gaba yayi sallah amma ita Aisha radiyallahu ta'ala anha a iyakar ita a fahimtar ta ita a fahimtar ta hadisin ta baya da bambanci da hadisin Aisha wato babu bambanci tsakanin wacce take zaune da wacce take wucewa shi yasa ai tai hujja da shi inda a ce ta bambance tsakanin mai wucewa da wanda yake zaune ba za ta yi hujja da shi ba tunda an gaya mata hadisin cewa waɗannan abubuwa uku suna yanke sallah in sun wuce ta gaban mai sallah sai ta kawo cewa to ai ita tana kwanciya gaban annabi kuma yana sallah sauraka kaga ita ba ta bambance tsakanin su ba to amma kuma malamai da dama sun bambance akan cewa akwai bambanci tsakanin wanda yake zaune ko yake kwance ko yake kishin gida yana yin sutura da mutum namiji yana zaune mun yi wannan magana duk a karatun baya to kaga wannan ai duk ba wucewa ce ta gaban mai sallah ba sannan kuma aka dubi hadisin Aisha hadisin Aisha waqi'atu aini waqi'atu hal sabanin hadisin Abu Zar hadisin Abu Zar yana madar wani hukunci ne da ya shafi kowa da kowa ya zo fi siyaqit tashri' akwai bambanci tsakanin abin da ya zo na aiki wani aiki da ya faru na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya faru wata waƙiya ta faru tsakaninsa da wani da kuma dokar da ya bayar wacce ita kuma kowa da kowa zai shiga akwai abin da suke kira waqai'ul a'yan wanda suke cewa la umuma laha ba ta da umumi ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan zaka yi za ka shiga ban ɗaki za ka biya buƙatarka kada ka fuskanci alƙibla ka ba ta baya wannan doka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ta shafi kowa da kowa sai kuma abdullahi dan umar aka rawaito ki cewa ya hau kan gidan hafsa sai ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ban ɗaki daga nesa ya gan shi ya kalli alƙibla abin ya ba alƙibla baya to kaga wannan waqi'atu aini wannan kuma doka ce wacce take ta shafi ta shafi kowa da kowa ta shafi kowa da kowa saboda haka akwai bambanci tsakanin abinda aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya ya ya gaya ma wani yayi wanda za ta iya zama akwai khususiyya a ciki za ta iya zama akwai wani dalilin da yasa aka gaya masa aka ce yayi da kuma abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam faɗe shi ya zama qanun ne am shari'a ce da ta shafi kowa da kowa hanya ta uku su ne hanyar tarji cikin hadisan guda biyu ko cikin hadisan rukunan guda biyu da hadisan da suke nuna yin wato waɗannan abubuwa ba su yanke sallah kamar hadisan abdullahi dan abbas hadisan abdullahi dan abbas kamar yadda muka yi karatu a wancan a wancan karatunmu na baya da imam bukhari ya kashe a cewa sitratul imam sitratul liman khalfahu sitirar liman sitirar wanda yake bayansa saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa sitira kamar yadda shi ya fi ƙarfi cewa annabi sallallahu alaihi yana tafiya da sandarsa in zai yi sallah sai ya kafa sandarsa saboda haka kaga dan an wuce ta tsakanin sahu da sahu wannan babu babu komai kamar muna sallah ne liman yana da sitirarsa wani ya tsallaka daga waccan kofa zuwa waccan kofar babu komai saboda sitirar liman ita ce sitirar dimmaman da suke bayansa saboda ka in an wuce da jaki tsakanin sahu da sahu wanda ba za ta shafi kamar an wuce ta gaban sitira ne kamar an wuce ta gaban sitira ne kaga shi ma ba zai ci karo da hadisin Abu Zar ba domin hadisin Abu Zar yana magana ne akan wanda bai sa sitira ba kuma aka wuce ta gabansa to shine sallarsa za ta tabu to wasu daga cikin malamai sai suka kalli abin ta fuskar karfin isnadi sai suka rinjayar da hadisin Ibn Abbas da hadisin Aisha kamar yadda muka ce saboda hadisin Ibn Abbas da na Aisha suna cikin sahihaini su kuma littafin Bukhari da Muslim talaqqatuhum al-ummatu bil qabul wato al'umma gaba ɗaya sun karɓi waɗannan littattafai guda biyu babu wani littafin da ya samu karɓuwa kamar sahih Bukhari da Muslim shi yasa suka ƙetare kowane irin gwaji jazal qaddara sun wuce duk wata irin duk wani gwaji gwaji da za a yi saboda al'umma daga kowace irin mazhaba daga kowace irin dariƙa daga kowace irin fahimta sun gamsu da waɗannan littattafai guda biyu shi yasa wanda zai zo yana magana akan sayar buhari sai da ta haushe haushin sa eh abu da yau tun daga tun daga karni na uku yau muna wajen shekara dubu da ɗari biyu al'ummar duk duniya ta gamsu da shi kamar yanzu ne wani ya fito yana cewa a inda ake zuwa ana hajji ba can ne ba ba yanzu alhazai suna zuwa wata ƙasa ba kuma nan ake hajji ba kawai ya zo ya taɓa ɓatu ya ce kai musulmi sama da shekara dubu suna zuwa suna hajji amma ba a gurin da ake hajji suke yi ba a gurin da ake ake so ake hajji cana ce ya ce a cana za a je kana ga akwai mutanen da suka ɗauke shi mai hankali mahaukaci to haka wanda zai taɓa bukari da muslim wato a mahaukaci a mahaukaci ya kamata a rika kallon sa duk al'ummar duniya masu hankali masu fahimta masu hazaka amma mutumin da ko larabcin wani bai iya ba amma kuma yana rigima akan sa yayi ya ce ga yadda malamai ake cin kwakwa wajen zakulo irin ilimin da yake ciki amma mutum ya zo ya baje babbar riga ya ta shirme ta shirme ta shirme ta shirme wato abin abin sai baka tausayi a ce a cikin al'umma wani ya dauka wai wannan karatu yake wai karatu yake har a zauna wai ana sauraron sa Allah abin akwai takeici akwai takeici an ce yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisaa fil mahid yace to gashi an ce mai haila ba ta da lafiya ba ta da lafiya kul huwa azan da an ce ba ta da lafiya saboda ka tunda ba ta da lafiya an ce wanda ba ya da lafiya in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa fatayammamu sayyidan tayyiba saboda ka taimama za ta yi sallah wato iban taba jin kwakyariya kwakyariya irin wannan kuma mutum ya wani ta karkarje yake ya kawo wani abu azan al'aza al'aza ka ce wai mutum bai da lafiya don haka wancan aukun kuntum ala safari aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum min nifa aw in kuntum marda marda yana cikin saboda ka qul huwa azan yana cikin marda kuma kuma mutum yana tuciya da shi shi shi alqur'ani alƙur'an nan yana haɗa azan da mar lokaci guda fala junaha alaikum fala junaha alaikum in kana bikum azan min matarin aw kuntum mar in kana bikum azan min matarin aw kuntum marda shi akwai aza akwai mara eh gashi guri guri guda an abin nan a cikin aikin hajji yake cewa wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi محله وإن كان منكم مريضا أو به أذى مريضا أو به أذى sai ka ce ko dai baya da lafiya ko kuma baya da lafiya a fassarar dan ta tsina ba maridan man kana minkum maridan wanda duk ya zanto baya da lafiya da cikin au bihi azan min ra'si ko baya da lafiya kan baya da lafiya baya da lafiya a cikin bakara cikin bakara Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah wadanda suke ciyar da dukiyarsu fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bin abinda suka ciyar da mannan gori wala adhan ko fassarar ta tsine ya zama ko rashin lafiya a fassarar ta tsine ke a fassara ta ta masu hankali cutarwa cutarwa ko ba su bita da gori ba ko cutarwa wa qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha yatba'uha marad آية رقبت يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سيتي أفسر التسيد سيما تيمي kada ku ɓata abin nan sadaka ku da goli ko kuma rashin lafiya to kuma a cikin wannan bakara din a cikin su waɗannan ayoyin suke al'iza shine ka cutar da wani duk abin da wani zai cutu da shi shi ne aza ba wai rashin lafiya ba duk abin da zai cutar da wani sai Allah subhanahu wataala yana cewa wa minhumul ladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun da za mu fassara a tatsinance yu'zuna an-nabiyya suke sa annabi rashin lafiya suke sa shi rashin lafiya ko a tafsirin tatsine to inda Allah yake cewa kuma innal ladhina yu'zuna Allah wa rasulahu to ya za a ce kenan wadanda suke sa Allah subhanallah a nan gurin dala haƙura dai da al'aza kullu ma yuta'azza minhu ka ci tafarnuwa in ka zo nan ana jin warin sunanka aza duk abin da mutum zai cutu ba in aka ce zai cutu ba na nufin rashin lafiya ba duk abin da yanzu mace in tana al'ada wani abu ne da ita na farko dai ba ta jin daɗin sa a cikin matsuwa take da damuwa haka nan mijinta ba zai so ra'iharsa ba da sauransu wannan shine aza din ba wai rashin lafiya ba amma har da wai hujja cewa ah kai yanzu matarka in tana rashin lafiya bacci take ba ni da lafiya ba ana hujja ne da bahaushe a wajen tafsir alqur'ani a larabawan ma fa sai irin na dacan sai irin na dace akwai asrul ihtijaj ko a larabawan ba kowane balarabe bane in ya larabci yake hujja da shi wani kuma ka dawo hausawa wai ba wai ba haushe wai sai a ce wai ba ma taka in tana kici banda lafiya ba ai kaga rashin lafiya ce rashin lafiya ce to sannan in ka ce rashin lafiya ce Allah subhanahu da Allah da ce in kuntum marda aw ala safari in ba ku da lafiya saboda haka ba ta da lafiya taimama za ta yi ko ba haka ce ba to in muka ɗauka eh ba ta da lafiya shin kowane mara lafiya ne ke taimama ayar da yake tutiya da ita mai ta ce in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'a ai ta akai in ka rasa ruwa ba wai kawai dan ka tashi kanka yana ciwo sai ke taimama da ka tashi kana dan jin zazzabi sai ke taimama ai ce aka ce in ba abin nan ka ce mara ita wace taimawa za ta yi to kaga in ban da tsirkaniya ko shi mara lafiya ko da ba kaya banta mai mara lafiya ne dan mutu za ta yi taimama ka ce ta yi alwata mana tunda dai ba za ta kasa amfani da ruwa ba kuma ta rasa shi ba alqur'anin da kake cewa zalla ai shi ya ce wa lam tajidu ma'an ko kuma baya koma ne sai zuwa ga abin karshe aula masubun nisa shine kawai ake nufi falam tajidu ma'an sauran da almarda au ala safarin duk wanda yake cikin rashin lafiya kawai ya taimama ko yana tafi matafiyi ne kawai in dai ka ka kama bulaguro kai ta taimama wani addini ne wannan addinin addinin mahaukata sannan ita ayar kanta mun sauka daga kan ban san ya ake muka shigo ita ayar kanta da ta ce yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid fala taqrabuhunna hatta hatta saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kada a kusance su har sai sun yi tsarki ashe kaga ba za su samu tsarki ba sai karshen karshen al'adar su shi kuma cewa ke in suka yi taimama sun tsarkaka in sun tsarkaka to ina magana hatta ya tsohon na kuma hatta din ba tana nuna gaya ba har sai lokacin da ya tsohorna shi kansa ya tsohorna da ya tatsa hannu ya akwai bambanci a larabci don na san dan tatsi ne ba zai bambance wannan ya tsohorna da ya tatsa harna ba fai za ta tsaharna ya tsohorna daga tsahura wanda ya tsahara daga tsahara kowanne abin da dinsa sigar dabanci ya tsuhurna shine yankewar al'adar ya tsahara shine wanka da za su yi daga ƙarshe duk da shi dan tsine ban sani ba akwai wanka a cikin addinin nasa in sun gama al'ada za su yi wanka sai ya tsahara shine su yi wanka ko ku su yi alwala ko kuma su wanke gaban su kawai shikenan duk da dai shi tatsiri yake ba ba ba hadisi mu da yake muna karbar tafsirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi mana kaga mu bamu da wata wani iskali ya tsada har da shine su wanka to amma gun tatsiri ban san ina wanka matan su suke yi koko dai birgima suke a ƙasa ko bai suke ban san ban san dai wanda wanda sai sai dan tatsi da dai ya bada fatawa ban sani ba ala ayi halin zaka samu la akla wala qur'an ba hankali ba qur'ani dukkan biyun ba kuma wannan yazo su zo ce wai gaba ɗaya abinda al'ummar musulmi suke bautawa Allah da shi al-ikhtilafi madahibihim wa masharibihim ya ce wai shi zai yi masa iban karan mahaukaciya shi kenan an gama da su Allah sauki maslak na uku shine maslakut tarjih baina hadhihi riwayat wacce riwaya ta fi karfi suka ce riwayar da take cikin sahihaini riwayar Aisha da riwayar Ibn Abbas aqwa isnadan asahhu isnadan akan sauran riwayoyin saboda haka suka yi tarjihi wasu kuma suka yi tarjihi bi amalin sahaba suka yi tarjihi bi amalin sahaba to aka samu hadisai biyu sun yi ta'arudi a zahiri to akan duba cewa da me sahabbai suka yi aiki cikin bangarorin biyu sai suka ce mun samu cewa sahabbai da dama suna cewa la yaqfa'u salata shay'un ba abin da yake yanke sallah akwai daga cikin sahabbai waɗanda suka yi wannan game da zamu zamu zo mu gani a gaba an ruwaito wannan la yaqta'u salata shay'un daga al-khulafa'ur rashidin al-arba'a abubakar da umar da usman da ali duk da cewa la yasihu an abubakar wa umar bai inganta ba daga abubakar da umar abu dawud a cikin sunan ya tafi akan wannan mas'abin nan wannan nau'i na biyu na tarjihi an-nau'i bi amali sahaba a cikin littafinsa sunan wa abu dawud min ajalli ashabil imam ahmad cikin manya manyan almajiran imam ahmad sai hanya ta hudu su kuma suka tafi akan bambance tsakanin sallar nafila da tafarilla suka ɗauki hadisin aisha suka ce wannan a sallar nafila ne saboda ka a sallar nafila mace ba za ta yanke wa mutum sallarsa ba a sallar nafila hadisin Abu Zar kuma a sallar farilla an gare suka bambance tsakanin waɗannan salloli guda biyu wannan maslak din yawancin malaman da suka zo na ƙarshe wasu daga cikin malaman Hanabila na ƙarshe kuma sun hikaito bambancewar daga Imam Ahmad cewa ya bambance tsakanin farilla da nafila wajen waɗannan abubuwa guda uku in suka wuce ta gaban masallaci daga cikin abin da suka yi hujja da shi shine a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin Aisha cewa kana idza arada an yutira ay qaza Aisha wa lam yutir wa hiya mu'taridatun bayna yaday in yazo wutiri zai tashi ta ba zai wutiri tana gaban sa ba a cikin ruwayar da Abu Dawud ya ruwaito ruwayar Muhammad ibn Amr an Abi Salama isnadi ne hasan cewa Aisha tana cewa kana idza arada an yutira qala laha tanahi idan yazo zai wuturi sai ce ki kauce idan kauce suka ce to wannan ya nuna bambancewa tsakanin sallar nafila da sallar farilla wanda zai ce to ai wuturi ba haka ne wuturi ai ba ba nafila bace ita nafila ce ko ko ko farilla ce ko wajibi ce wajibi ce ko nafila ce nafila ce ta wajibi ko kuma ta a wurin al'a'imma al-jamahir al'a'immatu talata duka suna cewa sunna ce mu'akkada sunna ce mai karfi in banda ahnaf su suke cewa wajibi ce amma ina imam ahmad shi zai hujja kuma da wannan bayan shi yana cewa nafila ce sunna ce mu'akkada saboda fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wajiba wajiba ce a haƙƙinsa to shi yasa suka yi hujja da wannan cewa idan yazo zai yi wuturi sai ce to ki ran kauce saboda shi abun sa wuturi wajibi ne an gane sai suka ce to kaga wannan ya bambance in nafila ce babu matsala amma idan farilla ce to hadisin Aisha ba zai hana sallah ta yanke ba a da wannan ne Imam Ahmad yayi hujja a cikin wannan matsala wanda ya rarrabe tsakanin annaflul mutlaq da kuma wuturi a cikin sallah والفريضة أولى إذا يزم وتري في حقه واجبي تفرلا من باب أولى يزم بذائي حكما سي مسلك نهدو نبير wanda shine yafi tsawo shine suka yi fassarar da aka yi wa tawilin da suka yi wa hadisin Abu Zar da sauran hadisan da suka gabata ko da wanda ba mu ambace su ba hadisin Abu Zar hadisin Abu Hurairah hadisin Abdullah ibn Mughaffal hadisin Abdullah ibn Abbas wanda duka suka ce yakfa salata ar-rajul idza marra bayna yadayhi al-mar'atu wal kalbu al-aswad ko wal kalbu da kuma wal himar suka faɗi waɗannan abubuwa uku cewa in suka wuce ta gaban masallaci za su yanke masa sallah to me suka fassara wannan masalak da suka ce ai alqatu din ba ana nufin lalata sallar gaba ɗaya ba akwai ma'anar da suka bashi to wajen bashi ma'ana din sai sai zanto kowa ya bashi ma'ana daban kowanne ya bashi tawilin sa daban a na ga ya daga mun hannu ina ga ya zama wannan gurin za mu kwana yan tatsila sun cinye mana insha Allah sati na gaba za mu tashi da kan wannan gaba wacce fassara ce daga cikin malamai suka bawa hadisin hadisin Abu Zar da ɗan uwansa insha Allah abinda muka faɗa da daidai Allah ba mu gada abinda muka yi na kuskure Allah ya yi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi